بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka 'yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi a yau muna goma sha uku ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda ya daidai da 18 ga watan 8 shekara ta 2024 miladiya wannan shine darasinmu na hudu a cikin wannan littafi na kashfu shubuhat wallafar a sheikh al-imam mujaddid muhammad ibn abdul wahhab ibn suleiman at-tamimi Allah maɗaukakin sarki ya yi mishi rahama a wannan majalisi mai albarka a nan masallacin raji kwatas da ke nan cikin garin bauchi darasinmu na satin da ya wuce mun tsaya a kan inda malam yake mana bayani cewa lallai na daga cikin hikimar Allah maɗaukakin sarki babu wani annabi da ya aiko da wannan tauhidi ɗin face sai da ya sanya masa abokan gaba. sai da Allah ya sanya masa makiya waɗanda yana kira zuwa ga tauhidi su kuma suna ƙoƙarin rushewa Allah madaukakin sarki ya ce wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin hakanan muka sanya ma kowane annabi muka sanya masa abokan gaba cikin mujrimai masu laifi wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura Allah ta'ala ya ce haka nan muka sanya ma kowane annabi yana da makiya da abokan gaba cikin mutane da aljanu sashensu na yi masashi wahayin ƙayatacciyar magana saboda su rudu junansu su kuma yaudari a junansu da wannan magana ɗin to malam yana mana wannan bayanin sai ke cewa inda za mu tashi insha Allah wa qad yakunu لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وكتب وحجج مالن yace yana iya yuwa su waɗanda suke gaba da tauhidi din yana iya yuwa su zama suna da ulumun kathira suna da ilimi mai yawa wa kutub da littattafai masu tarin yawa wa hujjaj da hujjoji wanda za su rudi mutum da shi kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah yake cewa فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم Allah madaukakin sarki yake cewa a lokacin da manzanninsu suka zo musu da gaskiya suka nuna musu ga hanyar Allah ga hanyar tauhidi nan farihu bima indahum min al-ilm sai suka yi alfahari da fariya da abin da suke da shi na ilimi kaga kenan su makiya tauhidin makiya manzannin suna da ilimi har ya kai ga masu suna alfahari da cewa ai mu masu ilimi ne mu ba jahilai bane da kamalan ya ce to yana iya yiwa ya zama su waɗanda wato zai zama suna gaba da tauhidi din mai yiwa ya zama suna da ilimi mai yawa za su iya karanta larabci da yawa za su iya yin bayanai masu tarin yawa suna da littattafai da suka rubuta suna da wato hujjoji wanda in mutum bai lura ba in mutum bai kula ba to za su iya jan shi da wannan hujjoji din hujjojinsu na rudani hujjojinsu na bata amma dai zaka ji in an yi magana zai iya ce barin buɗe littafi in karanta ko kuma ya ce barin ɗauko ayan alƙur'ani in yi bayani Allah kuma dama ya faɗa mana huwa allazi anzala alaykal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat fa ammal ladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnah wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilm kaga Allah ya nuna mana cewa ayoyin alqur'ani akwai ayoyin da Allah ya saukar da su wanda muhkamai ne su su ba su ɗaukan ma'ana biyu ma'ana ɗaya suke ɗauka tallin tal ma'ana a fili take akwai ayar da mutashabiha ce ita tana iya ɗaukan ma'ana kaza tana iya ɗaukan ma'ana kaza to Allah sai ya gai zai gaya mana cewa waɗanda a zukatansu akwai karkata a zukatansu ba damuwansu addinin Allah ba fa yattabi'una ma tashabaha min duk inda za su nemo hujja to za su nemo hujja ne da aya wacce take mutashabiha ayan da in ka kalle ta za ta iya ɗaukan ma'ana kaza za kuma ta iya ɗaukar ma'ana kaza to anan kuma sai su ruɗi kwakwalen waɗanda ba su fahimta ba sai a fassara musu ayan ba irin fassarar da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ayan da ita ba da haka mai yiwuwa su waɗanda za su yi gaba da tauhidi mai yiwuwa su iya jawo aya mai iya mai yiwuwa su iya karanto hadisi sawa'un wannan hadisin ingantacce ne ko ba ingantacce ba illa iyaka ayan da za su jawo ba za su yi mata fassarar annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai ba hadisin ba ruwansu da ingantacce ba kuma za su yi mishi fassarar annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai ba malam yace idza arafta zalika idan ka fahimci haka wa arafta anna tariqa ila Allah ta'ala la budda lahu min a'da'in qa'idin alai ka fahimci cewa hanyar Allah in dai hanyar Allah ka kama to dole ka shirya wa ma wa abokan gaba dole akwai abokan gaba da suka zauna akan hanyar suka tara hanyar suka ce ba za ka fahimci hanyar ba za ka same su ahali fasahatin wa ilmin wa hujjaj suna da fasaha da ilimi da hujjoji akwai fasahan zance akwai iya bayani akwai ilimi akwai hujjoji za ka ga kamar haka falwajibu alaika to abinda kai ya zama wajibi akan ka shine an ta'alama min dinillah an ta'alama min dinillahi ma yasiru salahan laka tuqatilu bihi haula'il mushrikin ma yasiru silahan lak tuqatilu bihi haula'ish shayatin abinda ya zama wajibi kai akan ka shine kai game da addinin Allah kai kuma ka binciko menene zai zama makami a gare ka da zaka yaki waɗannan shaidanu makamin da zaka yake su kuma takobin da zaka yake su shine kai in ma ka je kai ilimi ilimi kuma ka je kai ilimi tatacce ka samo ilimi min manba'in musaffa daga tushe mabubbuka wato tatacce tsaftatacce kai ma ka je kai ilimi saboda in sun kawo aya mutashabiha sun mata fassara wacce ba ita ce fassaran daidai ba zaka iya gada cewa ai ibnu kathirin ya kawo fassaran ayan nan ba haka ba imamul qultubi ya kawo ta ba haka ba ibn jarir al-tabari ya kawo ta ba haka ba imamu shaukani ya kawo ta ba haka ba ibnu ashur ya kawo ta a cikin at-tanwir wa tahwil ba haka ba kaga ashe sai ka fahimci cewa ashe malamai magabata ba wanda ya ba mu ayan wannan fassara saboda ka'ida in ka kawo aya ko ka kawo hadisi sai ka ce wannan ayan ita ce hujjarka akan kaza ko wannan hadisin shine hujjarka akan kaza to a ka'idan malamai ba a karba tukunna sai a tambayi ka man sabaqaka bi hada wannan ayan da ka bata fassara kaza waye magabacinka akan wannan fassara wannan hadisin da ka ba shi fassara kaza waye magabacinka akan wannan fassarar wani sahabi ne ko wato tabi'i aka samo cikin alqurunul mufaddala sun fassara wannan ayan ko wannan hadisin da irin wannan fassarar da ka bayar kaga akwai buƙatar aje ayi karatu din akwai buƙatar aje ayi ilimi daka zaka yaki waɗannan shedanun allazina qala imamuhum wa muqaddamuhum waɗannan shedanun kananun sune wanda limamin su da jagoran su jagaban su ya faɗa li rabbika azza wa jal ya faɗi ma ubangijinka shine iblis kenan shine jagoran duk wani shedan wanda zai tsaya akan kar a fahimci addinin Allah yake yace yace ma Allah la aqudanna lahum siratal mustaqim shaidan ya faɗa ma Allah ya ce kaga wannan adamu da kace mai sujada saboda shi ka tsine ka kore daga aljanna to da shi da zuriyarsa zan tsaya musu zan zauna musu akan hanyar kamar daidaiciya ba za su hange ta ba zan toshe musu ba za ma su ga hanyar ba ballantana su fahimce ta balle su bi ta thumma la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim sannan zan zo musu ta gabansu zan zo musu ta baya wa an aimanihim wa an shama'ilihim zan tare su ta dama zan tare su ta hagu in mutum ya kalli gabansa na tsaya a gaba ba zai fahimci hanyar ba in ya juya baya na tare ta bayan ma in ya juya hagunansa da damansa zai samu na tare hanyar wala tajidu aktharuhum shakirin mafiya yawan su ba za ka same su suna masu maka godiya ba daka wannan shine jagoran su duk wani shaidani cikin aljanu da mutane wanda zai tare mutane daga fahimtar addinin Allah a kawo aya a kawo hadisi ya kawo shubha ya tare to yana bin hanyar iblis yana bin hanyar shedan ne malam yace walakin sai dai idan aqbalta ala Allah idan ka juya ka karkata ka mai da lamuranka gaba ɗaya zuwa ga Allah wa asghaita ila hujajillahi wa bayyinatihi ka kuma karkata zuwa ga hujjojin Allah da bayyanannun ayoyin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fala takhaf wala tahzan to karka ji tsoro karka yi bakin ciki kar kowa ya baka tsoro in dai akwai ayar Allah a hannunka in dai akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hannunka da aya da hadisi kake kafa hujja to karka tsorata karka yi bakin ciki inna kai da shaidani kana da'ifa saboda kaidin shaidan mai rauni ne kaidin shaidan mai rauni ne duk kaidinsa yana da rauni matukar kana da aya da fassara ingantacciya kana da hadisi ingantacce da fassara ingantacciya to kar wani karka tsorata kar kuma kai bakin ciki saboda me shaidan ba zai iya yi maka komai ba annabi Musa alaihi salatu wassalam lokacin da Allah ya aika shi zuwa ga Fir'auna ya je masa wa'azi ya roki Allah madaukakin sarki ya ce rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulu ni na kashe rai daga cikin su ina tsoron kansa kashe ni sai ce wa akhi harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i yarid an yusaddiquni inni akhafu an yukadhibun yace ga dan uwana harun ya fi ni fasahan zance shi ma ka aiko shi ya zama manzo iri na sai mu tafi tare da shi in na faɗi magana ya ƙarfafe ni ya ƙara bayani ya gaskata ni saboda ina tsoron kar su ƙareta ni sallace da shi sana shuddu abu da ka bi ahika wanda ja'alu lakuma sulbanin fala yasluna ilaykuma bi ayatina antuma wa man ittaba'akumul ghalibu Allah ya ce da shi za mu ƙarfafe ka da ɗan uwanka za mu aiko ɗan uwanka shi ma ya zama manzo ya je ya taya ka in dai kuna rike da ayoyin mu bi ayatina fala yasluna ilaiku ba ba za su iya kaiwa zuwa gare ku ba bi ayatina in dai da ayoyin mu a hannunku to antuma ku biyun wa man ittaba'akuma da waɗanda suka bi ku kune alghalibun ku za ku yi galaba ku ne za ku yi galaba Allah kuma ya tabbatar mana cewa sun yi galaba walaqad mananna ala Musa wa Harun ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين Allah ya ce mun taimake su da su da waɗanda suka bi su sun zama su ne suka ci galaba su ne suka wato suka samu nasara wannan kuma ita ce ka'idar Allah duk yadda shaidanu suka yawa duk yadda hanyoyin bata suka yawa duk yadda ƙarya ta yi ƙarfi ta yi kamari to in dai akwai gaskiya da ayoyin Allah to waɗannan gaskiyan wannan gaskiyan da ayoyin Allah su ne suke cin galaba domin wato galibi duk inda Allah yake maganar haske a matsayin hujja haske a matsayin hanya madaidaiciya sai ga ya kawo haske guda ɗaya amma in ya zo maganan duhu sai ka ji ya ce dufai saboda a nuna maka cewa duhun da yawa amma hasken guda ɗaya in dai hasken ya cika haske ya isa ya haska kama mutane Allah ta'ala ya ce alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan alqur'anin wani irin littafi ne ga garabadau da muka saukar da shi zuwa gare ka saboda ka fidda mutane sai ce daga dubbai zuwa haske saboda hasken ɗaya ce ta hanyar Allah musulunci da sunna amma batan fa yana da yawa in ka ɗauko bidi'o'i za a ce maka bidi'a kaza a ɗariƙar ma a ce maka akwai ɗariƙa kaza akwai sufaye akwai tijjaniya akwai kadiriya akwai ash'ariyawa akwai jahamiyawa akwai shi'a rafidawa akwai shi'a nasibawa akwai shi'a ifna ashariya akwai shi'a hakan to wannan shine az-zulumat din kenan dufai amma an-nur haske ne guda daya shine kitabullah wa sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam shine littafin Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to saboda haka duk yadda duk yadda kaga cewa bidiyo'i sun yawa da hanyoyin bata sun yawa matukar kai ka tsaya akan hujjoji ingantattu daga alkur'ani da sunna to kar ka tsorata domin waɗannan kaidin shaidan din mai rauni ne inna kaida shaidani kana ba'ifa kaidin shaidan mai rauni ne bai da tasiri ba zai tasiri ba malam ya ce wal'ami minal muwahidin gama garin mutum gama gari cikin masu tauhidi aka samu mutum mai tauhidi gama gari ya galibu al'alfa min ulama'i ha'ula ilmushirikin to zai iya cin galaba zai iya rinjayar malaman waɗannan mushirikan guda dubu inda mutum ya fahimci tauhidi ko da bai zama bujimin malami ba to in ya fahimci tauhidi to zai iya cin galaba akan malaman waɗannan guda dubu guda dubu kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa inna jundana lahumul ghalibu Allah ya ce rundunarmu waɗanda suka tsayu akan addininmu suka tsayu akan alƙur'ani da sunna su ne masu cin galaba rundunar Allah kenan kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli Allah ya ce innal ladina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adalli waɗanda suke so su yaki Allah su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke gaba da hanyar Allah da hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallama ulaika fil adalli Allah ya ce waɗannan su ne wato za su kasance cikin kaskantattu wulakantattu ba za su taɓa cin nasara ba suwa za su ci nasara Allah sai ce kataballah Allah ya rubuta Allah ya zartar Allah ya yi alkawari la'aglibanna ana wa rusuli da ni da manzannina mu za mu yi galaba inna Allah qawiyyun aziz Allah mai ƙarfi ne Allah mai iko ne Allah mabuwayi ne subhanahu wa ta'ala malam yace fa jundullah dundunan Allah waɗanda suka tsayu akan addinin Allah ka'in da na'in humul ghalibuna bil hujjati wal lisan sune masu cin galaba da hujja da harshe hujja da harshe kaga an samu hujja anan kuma harshe sai ya amfani kama annahum humul ghalibuna bis-sayfi was-sinan kamar yadda su ne masu cin galaba da wato ainihin a takwabi da kuma haƙwara in dai za a yi magana da hujja to su za su ci galaba in ma kuma yaƙi za a je a yi to nan kuma su ne za su ci galaba Allah ya yi alkawari cewa zai taimake su zai ba su nasara duk inda aka samu wanda suka tsaye akan addinin Allah a ko'ina ne Allah ya yi alkawari walan yaji alallahu lil kafirina alal mu'minina sabila Allah ba zai taɓa barin kafirai su yi wa muminai wato ainihin hawan kawara ba sai dai in su muminan sun yi watsi da addinin Allah sai dai sun yi watsi da addini amma in dai suna tsaye akan addini to kafirai ba za su taɓa samun galaba akan su ba malam yake cewa wa innamal khawf alal muwahhidi alladhi yaslaku yaslaku tariq wa laysa ma'ahu silah wanda zaka ji matsoro shine mumini mai tauhidi wanda yake kan hanyar tauhidi amma bai da takobi bai da makami ma'ana bai da hujja kenan bai da hujja yana addinin ne shi ba ruwansa da zuwa neman ilimi wa qad manna Allahu alaina bi kitabihi malam yace Allah ya mana baiwa ya mana gamdakatar da ya saukar mana da littafinsa allazi ja'alahu tibyanan likulli shay littafin nan da ya sanya shi ya zama mai bayani komai filla filla daki daki wa hudan kuma ya zama shiriya wa rahmatan ya zama rahama wa bushra lil muslimin da kuma bishara ga musulmai Allah ya mana baiwa Allah ya mana gamdakatar Allah ya mana dace Allah ya saukar mana da alkhairi da ya bamu wannan littafin wanda komai filla filla yake sai dai in baka je ka koya ba amma in dai ka je ka koya to zaka samu wannan duk abin da kake bukata zaka same shi bayani filla filla qad fassalnal ayati liqaumin yadhakkaru in dai mutum mai tuntuntuni ne Allah ya ce to mun yi bayanin ayoyi filla filla a cikin alkur'ani fala ya'ti sahibu batilin bi hujjatin malam yace ma'abocin barna maɓallaci ba zai zo da wata hujja ba illa wa fil qur'ani ma yunqiduha wa yubayyinu butlanaha face a cikin alqur'ani zaka samu akwai abin da zai warware wannan hujjar da kuma yi bayanin inda hujjar ta zama shirme duk yadda mashirmanci ya zo da hujja hujja ta ƙarya to in ka karanta ƙur'ani za ka samu hujjan da za ta warware wannan hujjar tasa kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah yake cewa wala ya'tunaka bi masalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira Allah tabaaraka wa ta'ala yace wala ya'tunaka bi masal babu wata hujja da za su zo maka da ita babu wani misali da za su zo maka da shi wanda zai kokarin karkatar da kai daga kan hanyar Allah illa ji ina ka bilhaq face sai mun zo maka da bayani na gaskiya wa ahsana tafsira da kuma mafi kyawun fasara akan duk abin da suka zo maka da shi ko me suka kawo maka to za mu kawo maka abin da yafi zama ingantacce qala ba'dul mufassirin malam yace wasu daga cikin malaman tafsiri suna cewa hadhihi al-aya kaga wannan ayar ammatun fi kulli hujjatin ya'ti biha ahlul batil ila yawmil qiyamah ta shafi duk wata hujja da wato ma'abuta bata da bid'a za su zo da ita har zuwa ran tashin kiyama in dai za su kawo hujja to Allah yayi alkawari cewa ka karanta Qur'ani zaka samu hujjar da za ta warware wancan hujjar tasu kowace kalan hujja ce wannan lace nafiya ka'ida kuma annakiratu fi siyaƙin nafi tufidul umu wannan kiratu fi siyaƙin nahayi tuɗil umuma au siyaƙin nafi duk inda aka samu nakira aka ce wato in dai kaza ya faru ba kuma a yi bayanin wani irin jinsi ba to ya shafi komai kenan kaga Allah ya ce duk wani misalin da za su kawo maka bai ce misali kaza ko hujja kaza ba yana nufin daga yanzu har zuwa tashin kiyama in dai dan bid'a ko maballaci ko mushriki zai kawo hujja ta ƙarya don kare bid'ansa da shirkansa to koma qur'ani zaka samu hujjan da za ta warware wannan hujjar tasa akwai ta a cikin alqur'ani malam yace wa ana azkuru laka ashiya'an mimma zakara Allah fi kitabihi malam yace zan ambato maka wasu abubuwa daga cikin ababen da Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin littafin sa jawaban li kalamin ihtajja bihi al-mushrikuuna fi zamanina alaina dan ya zama amsa ga wasu maganganun da mushrikai suke kafa hujja a kanmu da shi musamman a wannan zamanin namu malam yana magana akan zamanin da ya rubuta wannan littafin har kuma zuwa wannan zamanin namu da muke cikin mu ma yanzu fanaqulu sai mu ce jawabu ahlil batil min tariqaini wato amsa game da hujjan ko hujjojin ma'abuta bata zai zo ta hanyoyi guda biyu mujmal wa mufassal akwai jawabin da zai zo a dunkule akwai wanda kuma zai zo a rarrabe filla-filla ammal mujmal amma wanda yake a dunkule fa huwa al-amrul azim shine al'amari mai girma wal qa'idatul wal fa'idatul kabira liman aqalaha da kuma fa'ida mai girma amma ga wanda ya fahimce ta wa zalika qawluhu ta'ala wannan kuma ita ce faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake cewa huwallazi anzala alaykal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat Allah maɗaukakin sarki yake cewa Allah shine wanda ya saukar maka da littafi alqur'ani a cikin alqur'anin nan akwai ayoyi muhkamat ayoyi waɗanda wato hujjojinsu da ma'anansu yake a bayyana a fili Allah sai ce hunna ummul kitab Allah ya ce su ne uwa a littafi malamai suka ce su ne uwa a littafi yana iya ɗaukan ma'ana guda biyu na farko su ne uwa a littafi su suka fi yawa a cikin ƙwar'ani ayoyin da hujjo wato fassararsu da bayanansu yake a fili su suka fi yawa na biyu suka ce shi ne ake gina ma'anonin ƙur'ani a kai idan ka ɗauko aya mutashabiha to in kana so ka ba ta fassara ta tsayu to sai ka dawo da ita ka gina ta akan aya muhkama saboda ka ba a fahimtar aya mutashabiha sai an haɗa ta da aya muhkama sai Allah ya ce wa ukharu mutashabihat akwai wasu ayoyin kuma su mutashabihai ne Allah sai ce fa ammal ladina fi qulubihim zaygun amma waɗanda a cikin zukatansu akwai karkata to fa yattabi'una ma tashabaha bi su in za su bi ayan qur'ani ba sa bin muhkama sai dai su bi mutashabiha kamar yadda muka ji mutashabiha ita ce wacce take iya daukan fassarori daban-daban ibtigha al-fitna abinda suke so shine dan su fitini addinin mutane suna neman inda za su fitina hankali da addinin mutane wabuti za a ta'awilihi da kuma neman tawili su yi ma'ayoyin Allah tawili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ba wanda ya san hakikanin tawilin da fassaran ayoyin nan in ba Allah ba wal rasikhuna fil ilmi da kuma waɗanda suka yi linkaya suka tabbata suka dahu a ilimi to kaga wannan ka'ida ce da ya kamata kowa ya fahimce ta sai malam ya ce wa qad sahha an rasulillah sallallahu alaihi wa sallama ya inganta ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa idza ra'aytum alladhina yattabi'una ma tashabaha min idan kuka ga waɗanda duk abin da za su kafa hujja da shi a addini shubha suke nema aya mutashabiha to fa ulaika alladhina samma Allah su ne waɗannan da Allah ya ambace su a cikin wannan aya ta suratu Ali Imran fahdharuhum daga ku kiyaye su ku kiyaye su to anan malam yace amsa nan mujmala ce shine zaka fahimci cewa ashe duk hujjan da ma'abocin bata zai kawo maka to zai kawo maka hujja ce mai rikitarwa kaga yanzu misali idan aka ce maka kul huwallahu ahad kaga wannan ba ta bukatar wani tawili ka san ma'ananta shine ne Allah ɗaya ne tal ba ta bukatar wani tawili to shi dan bid'a ba zai kafa maka hujja da wannan ayar ba saboda mai ba ta bashi dama ya shigo da son zuciyarsa ba ba za ta ba shi dama ya shigo da bid'arsa a ciki ba ina fatar muna fahimta ba za ta ba shi dama ba da haka duk ayan da zai kawo maka hujja to zai kawo maka hujja ne da ayan da za ta ba shi dama ya shigo da bid'ansa da son zuciyarsa a ciki malam sai ce misalu zalika misali akan haka shine idza qala laka ba'dul mushrikina idan wasu daga cikin mushrikai suka ce da kai ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun idan suka ce da kai Allah ya ce a cikin suratu Yunus ala inna awliya Allah ku saurara ku ji inji Allah Allah ya ce waliyan Allah masoyan Allah la khawfun alaihim babu tsoro tattare da su wala hum yahzanun kuma ba sa bakin ciki ba sa bakin ciki za su ɗauko wannan hujjan wannan ayan sai su kafa hujja mecece hujjarsu a cikin wannan ayan ita ce wato za su nuna maka cewa su waliyan Allah ba tsoro tattare da su ba su bakin ciki to sai su nuna maka cewa ai su waliyan Allah su ne makusanta kusa da Allah da ka za ka iya roƙonsu duk abin da kake nema a wajen Allah ka roƙa ta hanyar su kaga ya ɗauko maka wannan aya mutashabiha to amma in ka je gaba sai ka ji Allah ya ce allazina amanu wa kanu yattaqu su waye waliyan Allah su ne masu imani da tsoron Allah masu imani da tsoron Allah duk wanda yake da imani da takawa to waliyin Allah ne masoyin Allah ne ba a keɓance aka ce wani da wani sai ya yi ilimi kaza in dai akwai imani da gaske da takawa ya san me imani ya san me takawan kuma ya yi imani kuma ya yi takawan to ya fada cikin waliyan Allah allazina amanu wa kanu yattaqu malin ya ce au anna shafa'ata haqqun ko kuma su ce maka ai ceto gaskiya ne to wali wani zai ceto kenan wane wane zai ceto kenan au annal anbiya alahum jahun inda Allah ko kuma su gaya maka ai annabawan Allah suna da matsayi a wajen Allah to yanzu kai saka ce Allah bai da waliyai baka isa faɗin haka ba ka isa ka ce ba za a ceto don tashin kiyama ba baka isa korewa ba ka isa ka ce annabawan Allah ba su da matsayi a wajen Allah baka isa ba wayannan abubuwa ne da in ka ce babu su za ka iya fita a musulunci saboda ka kareta ayoyin ƙur'ani sarihatan to amma su ne ce ce manufarsu shine don su bauɗar da kai hato ashe ceton gaskiya ne to ashe tun da an ce waliwa ne zai ce to me zai hana in bi shi ashe annabawan suna da matsayi a wajen Allah to me zai hana in bauta ma annabawan aw zakara kalaman lin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama yastadillu bihi ala shay'in min batinihi min batilihi ko kuma ya ambaci wata magana a janabin annabi sallallahu alaihi wasallama dan ya kafa hujja da shi akan shirmensa wa anta la tafhamu ma'ana alkalamin lazi da karahu kai kuma ya zama baka fahimci ma'anar maganan da ya faɗa ba ma'ana shine baka fahimci makasudin maganan ba baka fahimci makasudin maganar ba misali mutum zai ce maka mu muna neman taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani taimako in ba na annabi bane ba masu abin da yake so ya nuna maka shine wannan ita ce soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ka isa ka fito kadan ka ce kai baka ci alfarman manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ka isa ka fito ka ce kai baka yi baka ci moriyan taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam ba baka isa ba to amma me yake so ya kare na shirkansa da bid'ansa shine shin in na shiga halin halin kakani kai ya halatta in kira manzon Allah a wannan wajen sallallahu alaihi wasallama ya halatta yanzu in nazo fadi in ce ya rasulullahi ya halatta in na shiga damuwa in ce annabi ka taimake ni Allah ya sa muna fahimta to yanzu in ka ce zaka rushe wannan to sai ce maka mu duk wani taimako in ba na annabi bane ba ma so ai mu ma cikin taimakon annabi muke aljanna ma da taimakon annabi zaka shiga kaga yanzu to abinda zai amfani da ita shine kalimatu haqqi urida biha batil magana ce ta gaskiya amma manufar ƙarya ce manufar maganar ƙarya ce amma maganar maganar gaskiya ce amma manufar yin ta ɗin to manufar ƙarya ce to wannan shine malam sai ce to fajawabuka fajawibuhu bi qaulika to sai ka bashi amsa ka ce inna allaha zakara fi kitabihi anna alladhina fi qulubihim zayghun yatrukuna almuhkam wa yattabi'una almutashabih malam yace to sai ka ce da shi Allah ya faɗa mana a cikin alƙur'ani a cikin littafinsa cewa waɗanda a cikin zukatansu akwai karkata ba su son gaskiya to duk ayin da ta zo da hujjoji bayyanannu a fili to suna watsi da ita wacce suke bi ita ce mai rikitarwa mu tashabiha wa ma zakartuhu wa ma zakartuhu laka anna wa ma zakartuhu laka min annal mushrikina yuqirruna bir rububiyya da kuma abin da na ambata maka a baya muka ji a baya cewa mushrikai sun gamsu cewa Allah shine mahaliccin sammai da kasai shike kula da sammai da kasai wa annahu kaffarahum bi ta'alluqihim 'ala al-mala'ika amma duk da haka Allah ya kafirta su saboda me saboda sun allaka da mala'iku wal anbiya'i wal awliya da da annabawa da waliyai ma'a qaulihim sun alakanta maganar su suka ce haula shufa'auna inda Allah suka ce waɗannan su ne masu cetonmu a wajen Allah masu nema mana alfarma a wajen Allah amma duk da haka Allah ya ce waɗannan kafirai ne to sai malam ya ce to kaga yanzu shi wannan haza amrun muhkamun bayyin wannan ayan cewa duk wanda ya bar bautan Allah ya koma bautan mala'iku da annabawa da waliyai da sunan cewa su za su nema masa alfarma ko ceto a wajen Allah mushiriki ne kafiri ne wannan kaga ita ayan ma'ananta a fili yake to malam sai ce to sai ka ce masa wancan maganar da ka faɗi mu ajiye ta ita mutashabiha ce akwai rikitarwa a ciki wannan kuma ma'ananta a fili yake mu dauko mu kafa hujja da ita la yaqdiru ahadun an yughayyira ma'ana ba wanda zai iya canza ma'anar wannan ayar wa ma zakartahu li ayyuhal mushriku min alquran ya kai mushriki abinda ka ambata min cewa gashi nan a cikin alqurani wama zakartahu li ayyuhal mushriku min anna allaha ta'ala na'am وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معنى wannan abin da ka ambato min ka kawo min ya kai mushriki daga alqur'ani da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni ban fahimci me me suke nufi ba ban fahimci manufansu ba lakin abin da ni zan faɗi shine aqda'u anna kalam Allah la yatanaqad cewa ni abin da nake fahimta shine maganan Allah baya cin karo da juna maganganun Allah ba su cin karo da juna wa anna kalaman nabiyyi sallallahu alaihi wasallama la yukhalifu kalaman Allah azza wa jal kuma maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba sa taba cin karo ba sa taba saba wa maganan Allah duk abin da aka ce maka Allah ya ce to ba za ka taɓa samun maganar annabi ta ci karo da shi ba saboda haka wannan ayan ta nuna mana cewa duk waɗanda suka ce ceto mallakar annabawa ne ko mala'iku ko waliyai ko salihai ba Allah ba Allah ya faɗa mana cewa mushrikai ne wannan kuma abin da ka kawo ban fahimci me kake nufi ba ceto gaskiya ne to wani irin ceto annabawa suna da matsayi a wajen Allah to matsayin nasu ya kai a bauta musu mu dai ga aya nan ta nuna mana sarahatan cewa Allah ya gaya mana duk annabin da ya aiko ko manzo yakan faɗa masa yakan faɗa masa cewa ka faɗa ma al'umarka kar ku bauta ma kowa in ba Allah ba wannan ai a fili yake bai bukatan wani fasara to matsayin da kake cewa kana da shi annabawa suna da shi shin wannan matsayin nasun ya kai a bauta musu a bar Allah ya kai a haɗa su da Allah wajen bauta suna da wannan matsayin ba su da wannan matsayin to don haka malam ya ce sai ka ce masa to mu mun sani wannan maganin da ka kawo ayan da ka kawo na alkur'ani to mu koma mu ɗaura ta mu gina ta akan aya mu kamata mana bayani saboda ayoyin alkur'ani ba sa cin karo da juna afala yatadabbaruna alkur'an walau kana min inda ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan kathira Allah ya ce inda alkur'anin nan daga wajen wani Allah yake to anan zaka samu tukka da warware a ciki amma ayoyin alkur'ani ba sa cin karo da juna hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama sai dai su kara ma alkur'ani bayani da fadi amma ba su saba ma qur'ani ba su cin karo da alkur'ani malam yace wa hadha jawabun jayyidun sadid wannan amsa ce kyakkyawar amsa amsa mai kyau walakin sai dai la yafhamuhu illa man waffaqahu Allah ta'ala ba wanda zai fahimci wannan sai wanda Allah ya datar da shi fala tastahin bi karka raina abu karka ce yayi wannan ba komai bane wannan ya kamata a ce kowa ya fahimta a in kaga mutum ya fahimta to Allah ne ya datar da shi fa innahu kama qala Allah ta'ala yadda al'amarin yake shine kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim babu wanda ke iya riskan wannan falala da darajar sai masu haƙuri ba mai iya riskan wannan falala da darajar sai ma abota rabo mai girma sai wanda Allah ya datar da su sanya musu albarka ya ba su daman su fahimta saboda haka wannan malam ya nuna mana cewa kowa ya fahimci cewa ka'ida ce duk wani mai bid'a ko shirka ko mai son zuciya to in zai kafa maka hujja da ayan Qur'ani ko hadisi zai kafa maka hujja ne da aya wacce take mutashabiha ba zai kafa maka hujja da aya ko hadisi wanda ma'anansa yake a fili ba wannan shine amsa dunkulallen amsa mujmal to abin da ya rage shine aljawabul mufassal wanda shi kuma zamu bashi insha Allah ta'ala sai Allah ya kai mu zuwa sati mai zuwa sai mu tashi akan shi in Allah madaukakin sarki ya yarda abinda muka karanta daidai Allah ta'ala ya ba mu lada akai inda muka yi kusakurai Allah ya yafe mana Allah ya sanya mana albarka da alkhairi a cikin rayuwar mu Allah ya biya mana bukatun mu da alkhairi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته